الحمد يبطل لو ركعة في العمد وفيه يكون سهوا فقبل يسجد إذ في الوجوب مطلقا تردد وبطلت بترك قبلي بني عليه أن نقص ثلاث سنن قولية كمثل تكبيرات أو معها فعلية إثباتي مثاله ترك جلوسها الوسط وليس في فعلية منها فقط عمدا كسهو حيث قال لا أقل كسهو
كسهو كسهو حيث قال لا أقل منها فلا سجود عن طول حصل كل سجود تركه لا يبطل ذاكره في صلاة يكمل فيسقط القبلي لا البعدي أما الذي يبطلها القبلي فذكر ذاك في صلاة غير ما به وطال مبطل ما قدمه أو لم يقل فمثل ذكر البعض كركعة فإن يكن من فرد تبطل إن قراءة أطالة أو إن حنى ثم أتم النفلة ويقطع الفرض والإشفاء ندب بأقد ركعة ووقت منسحب منحسب نعم منحسب أو لم يطل ولم حنى بذي رجع بلا سلام مصلحا لما وقع ذاكره في فرضه من نفل يتمه كإن يطل في النفل يتمه نعم يتمه كإن يقل في النفل وهل بترك سنة لعامل أو لا ولا سجوده تودد نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه. يوم الخميس goma ga watan rabi'u da tsani jira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1442 daidai da 26 ga watan goma sha ɗaya miladiyya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam shekara 2020 za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafin mai albarka mai suna bau'ul musalli wallafar babban malami shaihu al'allamatul kabir abdullahi ibn fode rahimahullahu ta'ala wanda shi ne darasi na nawa ko ba a muta ba eh shi ne darasi na nawa ba ku muta ba a kenan to Allah ya kyauta shi ne darasi na sha hudu insha Allah ta'ala za mu tashi sabon fasili fasulun fi ma tarkuhu yubtilu salata wannan fasili a zai muna bayani akan abin da barinsa a sallah to yana jayo lalacewar sallah ababen da za a ambata duk wanda mai sallah ya bari a darasin da ya gabata mun ji cewa aikata wasu abubuwa yana lalata sallah ko to wannan kuma abu ne wanda an an dora baka zo da shi a sallah kuma tilas to rashin zuwa da shi kabbar shi to wannan yana lalata sallah shi ma fasili ne mai muhimmanci shi yasa malam ya yi bayani sosai a kansa to sai ke cewa tariku ma ka ayatin fil hamdi yubtilu law fi raka'atin fil amdi tariku ma mai barin maka ayatin abin da yake kamar aya fil hamdi a fatiha mutum yana sallah a fatiha a karatun fatiha sai ya manta abin da yake aya ko ya yi kama ko kamar aya shine aya biyu yammanci ba da gangan da gangan ko ko kuma ma da mantuwa duk da dai shi na mantuwan zai faɗi nashi hukunci amma inda gangan ne to shi ne ya fara da shi ya ce yi butsilu to wannan yana lalata masa sallah amma ya ce fil'amdi in ya barta ne da gangan fi raka'atin a cikin raka'a ko da guda ce in dai da gangan mutum ya bar aya ɗaya ko sama ga haka to wannan ya lalata masa sallah ba maganar yanzu sujudu sahawai akai ba yan sallah gaba ɗaya ta rushe sai dai ya sake takabiratul ihram ya kulla sabuwa to amma in ko akan mantuwa ne wa in yakun sahawan faqad la yasjudu wa in yakun sahawan in ya bar ayan ne a fatiha a halin raukanuwa mantuwa ba da gangan ba kenan to inda aya ɗaya ce ko aya biyu malamai sun ce sharaɗi kai ya wuce aya biyu to fa qabla yasjudu ai fa yasjudu qabla sai ya sujuda qabliya amma ko da da mantuwa ne in ayoyin da ya bari sun wuce biyu to shi ma sallar shi ta lalace amma aya ɗaya ko aya biyu a fatiha bisa mantuwa to wannan sai ya yi ƙabliya in kuma da gangan ne to sallar gaba ɗaya ta lalace ba za ta gyaru ba kenan fatiha tana da matuƙar mahimmanci cewa a kula da ita to me ya kawo wannan sai mala ya ce iz saboda taraddudu akwai saɓanin malamai fil wujubi mutulaka shin cewa karatun fatiha wajibi ne mutulakan bisa wawaitawa a dukkanin raka'o'i ko ko a'a in ka karanta fatiha a wani sashi na raka'o'in sallah sauran raka'o'in ko baka karanta babu komai to wannan akwai saɓani wasu malamai suka ce duk raka'o'in sallah to wajibi ne sai an karanta fatiha ko wace raka'a wadda shi ne ƙauli na farko to bisa wannan fatawa shi ne malamai suka ce in kabbar aya ɗaya ko sama ga haka da gangan sallar ta lalace in kuma ka bari da mantuwa aya ɗaya biyu ba su wuce biyu ba to sai ka yi ƙabliya su kuma suka ce a'a sam sam karanta fatiha ma ba wajibi ba ne shi ne mazhabar al'imamu abu hanifa ce tun da allah ya ce faƙara umar ta yassara min ku karanta abin da ya sauwaƙa daga gare ku so da haka in ka yi sallah ko ba ka yi fatiha ba shi kenan sai sun karin jayar da aya a kan wacce riwaya da ta zo ta hadisi la salata liman lam ya ƙara bi ummil qur'an to su sai sun ga ce aya ta fi hadisi ƙarfi ba wai hadisi so ga karyata ba a'a sun rinjayar da aya ne akan hadisi galibai suka ce a'a ai hadisi mubayyinun ne yana zuwa ne don shi bayanin abin da aya ta kunsa cewa faqara umma ta yassara minhu ba ana nufin hadda fatiha ba hmm ana nufin ya shafi karatun sura kuma asali ma aya tana magana ne akan qiyamul layli ba ma sallar farilla ake magana ba nafila ake magana sallar dare ƙauli na uku wasu kuma suka ce a'a in sallah na da raka'a hudu a raka'a uku sai ka karanta fatiha fatiha ga kowace raka'a sai za raka'a ɗaya ta abu ta samu fatiha ba babu komai sau da haka su sai suka ce mafi rinjayen sallah shi an ka wajabta a yi fatiha ba dukan sallah ba mafi yawan raka'o'i misali a zahar raka'a hudu gare ta to raka'a uku kaga su suka fi yawa saba ga raka'a daya to sai zar kawai nan guda uku duka kayi fatiha kayi amma raka'a guda ba ta samu fatiha ba to a wurin su sallaka ba ta ɓaci ba to wannan shine maganganu guda uku eh amma wancan zance na farko shi yafi inganci cewa qira'atul fatiha wajibun mutlaqan ma'anan mutlaqan din nan fi raka'atil ula was fil ula was thaniya was thalitha war rabi'a shi ne ma'anan mutlaqan to shine yake nufi da taraddudu eh وبطلت بترك قبل ينبني عليه عن نقص ثلاث سنن to abu na biyu wanda barinsa yana lalata sallah shine yace wa batalat sallan nan sallah ta lalace bi tarki qabliyin ga mutumin da ya bar qabliya ai mu yi magana qabliya ko da wuraren da ake yin ta ko mu karanta ba to sai an ka bi ka ƙabliya sai ba kai ba to in ƙabliyan nan an ɗora ma ita ne buni an gina ta ne alaihi a kai a kan ƙabliyar an naƙasi salasi sunanin saboda barin sunnoni guda uku mana abin da yasa aka ce ka yi ƙabliya sunna uku ka bari sunna uku ka bari kuma sunnonin nan guda uku ƙauliyatin dukkansu na magana ne dukkansu na magana ne ina misali ka misali takbiratin kamar kabarbarin da ake yi kabbara zuwa ruku'u kabbara zuwa sujuda ta farko kabbara dagowa daga sujuda kabbara koma zuwa ga sujuda ta biyu kabbara tasowa ga sujuda ta biyu kabbara zuwa miƙewa to sai aka samu ba kai kabarbari guda uku ba kaga dukkanin su kauliyai ne eh sai kammanta a sallah ba kai kabbara uku ba kila da ka zo yin sujuda ba kai kabbara ba ta farko da ka dago ma ba kai ba da zaka je ta uku ma ba kai ba to yanzu ka bar sunna uku kauliyai an bi ka kabliya to sai ka kiyin kabliya to sallaka ta baci tsallaka ta ɓaci ko fahimci abin da yake nufi banda sunnoni fi'iliyai su za a yi bayaninsu domin mu a wurinmu malikawa sunna ƙauliya ta fi ƙarfi sama ga sunna fi'iliya duk sunnar da yake furta ta ake yi to ta fi ƙarfi sama ga wadda yake aiki ce don magana a sallah ta fi yawa sabaga aiki magana ta fi yawa a sallah sabaga aiki za a gada magana ake bude ma sallah kamin ma a yi aiki eh guda to za ka ga ana magana uku ana karatu ka ne mutane langwashe-langwashe misali in ka zo ka ce allahu akabar za ka ɗaga hannu kayi tsauli kayi aiki abinda zai biya baya shi ne karatun fatiha ko abinda ke da alaka da shi sannan ga sura to za ka ga haka haka in za a yi ruku'u sai a yi kabbara cikin ruku'un ma akwai abin da ake yi duk ƙaunin ne in za a taso sai a yi ƙaunin to haka in ka bibi sallah gaba ɗaya maganganu a ƙawal sun fi a fa'ali yawa to yasa malamai suka ce wannan ya yi nuni akan cewa ƙauli shi ke da mahimmanci shi yasa ya fi yawa a sallah sama ga aiki ko kuma yadda aka samu au ma'aha fi'liyatun ko kuma yadda aka samu haɗuwar sunna ƙauliya da sunna fi'iliya don mutum ya bar su duka mutu ya bar su iz ta'ati bala yace domin hakan yana zuwa a sallah ba ko ina ne mutum zai bar sunnoni dukan su kauliyai ba akwai inda za a samu kauliya sannan a samu fi'iliya zai ba da misali misaluhu misalin inda mutum ya bar sunna aikatacciya da sunna ta magana tarku julusi hal wasat barin zaman tsakiya aljulusul awwal zama na farko domin tafiya shi ake kira zaman tsakiya ga sallah wadda take arwa'iyya ko sallah wadda take as-sulasiyya magari kamar magariba kenan ko saboda in ka zauna misali in baka zauna ba na farko zama kaga aiki ne cikin zaman nan kuma akwai attashahhudu shi ko magana ne kaga an samu magana wa an samu aiki ga zama ga aiki ga zama ga aiki sannan ga kabbara ai lokacin da zaka zauna kai tafiya dole sai kai kabbara ba haka dai zaka zauna ba to shine malamai suka ce wanda bai zaman tafiya ba sunna uku ya bari ba biyu kawai ba akwai ma'ana suka ce sunna hudu ya bari don in zai miƙewa sai ya yi kabbara ga kabbara zuwa zama ga zaman sannan ga lafazin tafiya saboda haka in zai miƙewa kuma zai yi kabbara to shi yasa kun ga suna cewa wanda bai zaman tafiya ba ya yi kabbiya ba sunna ɗaya ba ce kabbari akalla din abin da za a ce ka bar sunna biyu zuwa uku ha hudu ma to ana almuhimmi dai kun ga kauliya ta hadu da me da fi'iliya to irin wannan in mutum bai bai mata kabliya ba to sallar shi na lalacewa shi ne abin ne kun ga can ya ba misalan kauliya nan kuma ya ba misalin fi'iliya da me kuma da ƙauliya ko? Walaisa fi fi'iliyatin min hafakat shi zaman tafiya ba wai sunna fi'iliya ɗaya a cikinsa ba, haƙ ƙauliya akwai tun daga lafas shi ne a tashahudu ko? Ai lafazi ne. To shi ma duk sanda aka samu sunna ƙauliya da sunna fi'iliya sun haɗu? To suna da ƙarfi sosai, ko da biyu ne, to sun kai matakin ma su su lalata sallah in ba a yi ƙabliya ba kuma wannan barin amdan da gangan ne mutum ya bar ƙabliyan nan ya san bai zama harko ba madadin kami ya sallami sallah ya yi ƙabliya sai ya ƙi sai ya ƙi da gangan ya sallami sallah ya tashi ya tafi shi to sallar ta lalace ka sa hawin kamar inda kuma a yabbarta da gangan da mantuwa yabbarta ba da gangan ba da mantuwa haiso ɓala ko da ya tuna kuma lokaci ya yi tsawo ya sallami sallah bayan ya sallami sallah a zahar ko la'asar sai da ya fito masallaci sai ya tuna da cewa to ai an bi shi ƙabliya to anan shi ma dai sallar ta lalace sallar ta lalace ku daina magana da Allah kuna ɗaukar hankali la aƙalla banda in ya zan abin da ya bari bai kai sunna uku ba in sunna ɗaya ce ko sunna biyu ba komai misali da ya bar kabbara guda ko kabbara biyu eh to wannan a koda lokaci ya yi tsawo sallah ce na nan lafiya lau sai sun kai kabarbari guda guda uku domin kamar yadda muka ji mala ya kamuna a baya wuraren da ake kabliyan nan wurare ne guda takwas ko kuma ana kabliya ne saboda barin abubuwa guda takwas sinani shinani kaza jimani wa haka za ta'ani malzumani mun karanta a baya ko? sinani ƙira'atu sura wa sirru kaga dukan su ƙauliyai ko shinani a tashahudul awwal eh lafazin ake magana da na biyu su ma dukkaninsu kaga ƙauliyai ne dukkaninsu kaza jimani jaharu da julusu to kaga sai yanzu aka samu fi'iliya julus aga sai da aka samu sunna kauliya biyar sannan aka samu aiki wa haka za ta ani at-tasmi'u wat takbir wanda ya manta sabi Allahu liman hamida da kuma kabarbarin nan duk da abinda su sun ga saba ƙananan littattafai ba a yi musu ƙabliya to wannan al'asah a ne musu don su ma sunnoni ne mu'akkadai su ma sunnoni ne masu ƙarfi to shine ce la aqalla minha banda in ya zan sunan nan da ya bari wadda ta wajabta mai kabliya ba ta kai sunna uku ba to nan fala sujuda babu sujuda an tulin hasal ko da ko an samu tsawaitar lokaci sai da ya gama sallah ya fito masallaci har ya koma gida sai ya tuna da ya bar sunna guda ko kuma sunan nan ba su kai uku ba to sallar na nan kuma ba sai ya yi ƙabliya na ita ƙabliya lokaci gare ta takaitacce in lokacin ya wuce ɗayan biyu ne in abin da ya kawo ta ya kai sunna uku to sallar ta lalace in abin da ya kawo ta bai kai sunna uku ba to sallar na nan lafiya kalau kuma ba a neman ka da kai ƙabliya don time ɗinta ya wuce to yana da kyau a kula da a kula da da wannan ko yawwa kawo mutumin da bai yi karatun sura ba wa karanta sura sunna ce eh in wurin bayyanawa ne bayyanawa shi ma sunna ne sunna biyu kenan in wurin asibta ne aka asibta sunna ne shi karatun karan kansa sunna ne bayyanawa ita ma sunna ce asibtawa ita ma sunna ce to sunna biyu ce so da haka in kammance baka yi ba in dai su ɗaya na kabbari sai daga baya ka tuna bayan lokaci ya tsawo shi kenan sallar ta yi lafiya lo ba a neman ka da cewa kuma sai ka sake sallah saboda ba su kai sunna uku ba cikin sunnonin da an ka ambata kullu sujudin tarkuhu la yubtilu zakiruhu in fi salatin yukmilu to yanzu mun ji ƙabliyar da barin take lalata sallah da wadda barin ta bai lalata sallah bala ya mana bayani sai ce to kullu sujudin dukkanin wata sujuda wadda tarkuhu rashin yin sujuda din la yubtilu bai lalata sallah zakiruhu to wanda ya tuna shi in fi salatin in yana cikin wata sallah ce sabuwa yukumilu ya ci gaba da cika sallar shi eh an bi shi kabliya a azahar ya fara la'asar sai ya tuna da cewa azahar din da ya akwai kabliya amma kabliyan nan sunonin da ya bari wasu kai uku ba to dama an baɗa kuma barin sunna biyu ko ɗaya bai lalata sallah rashin yin kabliya to ko babu komi dai yanzu lokacin kabliyar ya kubci to yanzu wannan la'asar din ya cika abi a gane in ya gama ta shikenan ita wacce azhar ko babu abin da zai ta yi amma fa da sharadi idan abin nan da ya bari bai lalata sallah shine sunna ɗaya ko sunna biyu fa yasqutul qabliyu lal ba'diyu sannan qabliya tana faduwa in lokacin ta ya wuce tana da lokaci lokacin ta shine lokaci bai tsawo ba saboda haka in aka bi ka kana tunawa to kai tsaye kai gaggawa ka yi ta amma in lokacin ya yi tsawo ta yadda ka bar masallaci ko ka shagaltu da wani abu wanda bai da alaka da sallah ko yana da alaka da sallah sai dai ba wannan sallah ba ce kila ka fara wata nafila ko ka fara wata sallah to wannan lokaci ya riga ya kubci lokaci ya riga ko ka tuna yanzu ba za ka dawo ka yi ta ba illa yanzu ɗayan biyu ne ko dai sallar ta roshe ko kuma ta tabbata abinda aka bari in ya kai sunna uku sallar ta roshe in bai kai sunna uku ba kuma sallar na nan lafiya lau lal ba'diyu amma ba'diya ba ta faduwa ba ta ba ta faduwa ita ka akan zo da ita eh wasu da cewa walau ba da amin ko bayan shekara ɗaya ne ka tuna an bi ka ba'adiyya ita ba ba'adiyya mun karanta ta a baya mun ji wuraren da ake yanta to sai an ka bi ka ba'adiyya ba kai ba ko bayan shekara na ka tuna za ka yi ita la tasqutu ko la yasqutu sujudul ba'di amma allazi yutiluha alqabliyu amma allazi yubtiluha amma abin da ke lalata sallah alqabliyu wanda yake shine qabliya ita ba'diya ba ta lalata sallah kana la'asar sai ka tuna da azhar din dazu ko ta wani irin lokaci an bi ka ba'diya to tuna ba'diya bai lalata ba la'asar ba sai ka ƙarasa la'asarinka in ka gama sai ka yi ba'diya ka shi ba ka da matsala to amma ita kabliya tana da ƙarfi tana da ƙarfin gaske akwai inda tuna kabliya yake lalata sallah to shi da ya ce amma kabliyar da yake tana lalata sallah fa zikiru zaka tuna kabliyat fi salatin a cikin wata sallah ghairi ma bihi ko ba a sallar da yake ba can wata sallah ce ta daban kila shi la'asar yake yi sai tuna da azahar anabi ne kabliya kuma ko da ya tuna wa tsala lokaci ya tsawo ta yadda har ya riga ya kulla raka a waga la'asar ɗin to in ya kulla raka a kaga lokaci ya yi ko kuma a ya fita ya bar ma masallacin ya koma wani wuri ya kulla wata sallah sai ya tuna da sallar da ya ɗazu an bi shi kabliya kuma ƙabliyan nan ta kai matakin ta lalata sallah ita ce wadda yake abin da ya kawo ta shine barin sunna uku to mubtilun ma qaddama mubtilun to zai lalata masa abin da ya gabata waccan sallah da ya tuna ƙabliyarta ta lalace tunda dama an faɗa cewa barin ƙabliya wadda ta kai matakin wadda an aka wajabta ta saboda sunna uku yana lalata sallah kuma mun ji a baya cewa kabliya na faduwa to nan ta faɗi faduwarta kuma ya lalata sallah yanzu ga da yake a cikinta za a yi bayani ita kuma meye matsayinta amma ita dai waccan da ta gabata ta lalace aulam yutil ko kuma lokaci bai tsawo ba ta yadda bai kulla raka'a ba ko kuma bai fita masallaci ba sai tuna to misalin shi ko hukuncinsa fa mithlu zikril ba'd to hukuncin kamar wanda ya tuna sashen sallah ne sashen ka shiga la'asar sai ka tuna azhar din ta gabata baka yi raka'a guda ba a ga raka'a guda sashe ne na na sallah to yin lokaci bai yi tsawo ba sai ka yi gaggawa ka je ka kawo wannan raka'at ka cika ta in ka cika ta sai ka yi sai ka yi me sai ka yi badiya tun da ka riga ka yi magana ko to wannan kenan to haka shi ma wanda an ka bi shi kabliya kabliyan nan kuma an bar kamar sunna uku ne kuma lokaci bai tsawo ba sai ya tuna to sai shi tsauri eh ya yi sauri ya dawo ya yi kabliyat in ya yi ta sannan sai ya shiga wata sabuwar sallah to haka hukuncin yake ka raka atin kamar inda ya tuna raka a wata sallah fa in yakun min fardin in ya in kabliyan nan daga farilla ce wannan sallar da ya tuna kabliyar ta farilla ce to tabtulu tana lalacewa in a tsala kira'atan idan waga da ya shiga sabuwa ta biyu ya yi karatu mai tsawo ko da bai kulla raka'a ba amma kira'ar da ya yi tana da tsawo sosai ya yi fatiha da ya gama fatiha ya tallaba wata sura doguwa can can can yana can yana yi sai ya tuna ba ya sallar da ya kare an bi shi kabliya kuma kabliyan nan ya lisa baya ga abin da ya bari ya kai sunna uku ta lalace duk da bai kulla raka'a ba don a nan kulla raka'a dole sai an wasu ce kulla ruku'u wasu ce dukawa mujarradin kawai in hina'i kamar da zai ambata nan gaba shi da ya ce a hana ko kuma bai yi dogon karatu ba takaitaccen karatu ya yi amma kuma ya riga ya duka ya lankwasa ya mi to in wagga da hika in nafila ce sun ma'atamman nafala in nafila ce ya cika ta misali a zahar ya ƙare yana ƙare a zahar sai ya fara nafila bayan ya kulla ruku'u ya duka sai ya tuna a zahar ɗin nan da ya an bishi ƙabliya to ya ci gaba da nafila sai ya ƙarasa ta in ya ƙarasa ta sai ya sake a zahar ya sake sabuwa waccan babu ta in kuma farilla yake yi ya tuna ƙabliya min fardin sannan ya shiga kuma wata farilla to shi da ya ce wa ya ƙata'ul farda amma in farilla ya shiga kuma ya tuna to sai ya yi sai ya kace ta to me yasa an ka ce ya kace ta wannan karatu ya yi shi a baya me yasa aka ce ya kace ta ita wannan farillar ta biyu saboda tartibul fawaiti wajibun tunda wacce an lalata ta an lalata azhar yanzu ba zai yi a halatta mai ci gaba da la'asar ba saboda haka ya zama wajibi shi yanke la'asar ya dawo ya sake mi azhar iya azhar sannan ya sake yin la'asar eh amma wannan suka ce in liman ne ko bai sallah shi dai in kuma mamu ne to ya shiga kurkuku ya shiga kurkukun liman ko mun karanta kurkukun lima a baya amma wal ishfa'u nudib amma an so ya juya ya bai da ita nafila ya bai da ita shafa'i ya ƙara sa wannan raka'a sai ya ƙaro wata su zamo biyu ya sallame yanzu ba magana farilla akai ba in ya sallame sai shi biya waccan da ta lalace in ya ƙare sannan shi sake wannan sabuwar da ake cikin lokacinta yawwa to wannan kenan mai sallah shi kadai in shi kadai ne to an so ya yi ishfa'i amma da liman shi liman kai tsaye zai yanke sai shi ne ya ba sai ya ci gaba ya sa wani mai sallah wanda ke bin liman shi kuma sai ya yi hakuri sai limamin sai ya sallame in aka sallame shi kenan shi ma ya sallame ya tashi ya biya waccan da aka roshe sannan ya sake wannan da ya kulla karon farko tare da lima wadda ita ma aka lalata bi aqdi raka'atin amma inda an ka so yayi ishfa'i shi mai sallah shi kadai in ya kulla raka'a hmm shine yayi yayi ruku'u to an so ya karasa raka'a sai ya kawo ta biyu wa waqatin munhasib kuma ya zan lokaci yana da yalwa ta yadda zai iya yin nafilar ya karasa ya biya waccan sannan ya yi wagga kuma lokacin ita wadda ake ciki bai fita ba amma in lokacin ya yi kunci sosai ta yadda ba zai samu damar yin haka ba to nan ba a so ya yi al'ishfa'u ba ba a so ya mayar da ita dafila ba kawai yankewa zai yi in ya yanke ya biya waccan da ake bin ƙabliyarta sannan ya dawo ya yi wannan to wannan duka ana magana in lokaci ya yi tsawo ko ya kulla raka a kenan aulam yutil eh in ko an yi sa'a lokaci bai tsawo ba ko da ya tuna yana sallami salla bai ma tashi ba sai tuna da ana bin sa kabliya sai shi a bisa a shi kenan ba yana ta koma ba adiya eh dama ba adiya kabliya na koma ba adiya walan hana ko kuma a'a sallah ya ƙare ya ƙare azhar kila ya shigo zai yi azhar zai yi la'asar a lokaci ɗaya kila matafi ne jam'i zai ko qada'i zai to yana ƙare azhar ɗin bayan ya sallame ya shiga cikin la'asar ya ɗan fara karatu sai ya tuna sai ya tuna da azhar ɗin nan da ya yi akwai ƙabliya a kansa to shi ne ya ce raja'a bizi raja to sai shi dawo gare ta ita wannan ta farkon eh waggadin shi yanke ta kawai yanke ya zai sai shi dawo yayi ribas yayi qabliyar da aka biyo shi sannan ya sake dawowa ya kulla la'asar ɗinsa bila salamin kuma ba sai ya ce assalamu alaikum ba tunda bai tsawo ba ko da ko farilla ce ko da ko nafila ce ya fara muslihan abin da yasa aka ce ya dawo saboda ya zama mai gyarawa lema waka saboda abin da ya auku gare shi na barin sunna uku a sallah wanda kuma in an ga ce ya ci gaba da waga farilla to waccan ma za a rasa ta eh to nan sai aka yi irtikabu a khaffid dararaini eh sai aka ce ya lalata wagadin sannan ya dawo ya gyara waccan saboda waccan tana gyaruwa kuma an riga an yi ta matsala ne ta samu ba ko ba a riga an kammala ba zakiruhu fi fardihi min nafli yutimmuhu ka in yutil fi nafli to zakiruhu wanda ya tuna qabliya a wata sallah fi fardihi kuma yana cikin wata sallah ta farilla amma min naflin amma qabliya a wata nafila shi wata nafila ya yi an ka bi shi ƙabli yadda ta kai an bar sunna uku kuma yana sallah farilla to ya zai tunda mun ji min fardin fi fardin ko sannan mun ji min fardin fi naflin to yanzu abinda za mu ji shine fi fardin min naflin fi fardin min naflin dama hudu ne eh akwai fi naflin min naflin akwai fi fardin min fardin sannan akwai fi fardin min naflin sannan akwai fi naflin min fardin guda hudu ne to shine yace yutimmuhu sai ya cika ya cika abin nan ɗinsa sallarsa farilla ta farilla me yasa saboda nafila ba ta kai darajar da za a bar falilla don ita ba ba a barin falilla don a ce wai a lalata falilla saboda a dawo a gyara nafila a a ba a yin haka nan ka in yutil fi nafli min naflin fi naflin kenan kuma haka hukuncin yake zai ci gaba kamar inda ya zan ya tuna kabliya daga nafila a cikin nafila to in wagga nafilar da yake yi lokaci ya riga ya tsauki har ya kulla raka to ya karasa ta in ya karasa ta waccan nafilar ta rushe sai ya sake sabuwa in wadda ake kaza'i ce in kuma wadda ba a kaza'i ce sai ya har gaba saboda ta riga kabliya ta riga ta yi fauti wa hal bi tarki sunnatin li'amidi aula wala sujuda zu taraddudi to sai ce wa hal shin sallah na lalacewa bi tarki sunnatin da barin sunna guda mu'akkada li'amidin kuma ga wanda ya haka da gangan mutum ne ya bar sunna da gangan kuma sunnan nan mu'akkada shi to me matsayin sallarsa shine malam ya kawo mana sabanin malamai wasu sun ce sallar ta lalace akwai wannan riwaya ma daga al'imamu malik man taraka sunnatan wahida in dai mu'akkada ce batala salatu aula wasu kuma sun akasa sun ce a sallah ta bata lalace ba sallah ta bata lalace ba to in bata lalace ba zai yi sujuda ko ba zai yi ba to shine wasu sun ce ba sai yayi sujuda ba kuma eh dama ai wanda ya bar suna an ce shi kabliya in yayi ne da mantuwa amma wanga mai laifi ne sai dai istighfari istighfari ɗaya zai goge mai laifinsa ba magana wai shi dawo shi sujudu sahawai akai ba to shine wala sujuda auladin can shine aka san wani ma'ana ba za ta lalace ba wala sujuda to babu sujuda a kansa zu taraddudi mala ya ce wannan magana ma'abuci saɓanin malamai ne sau da haka ƙauli hudu ne ko uku eh wasu suka ce sallar gaba ɗaya ta lalace wasu suka ce sallar ba ta lalace ba kuma babu ƙabliya a kansa wasu suka ce a'a zai yi ƙabliya zai yi zai yi ƙabliya nan za mu dakata insha Allah wani sati sai mu tashi wa batsalar bai tarke rukunin in ya tul inda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh